أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kamar yadda yake gudana karatu da ake gabatarwa ranar lahadi tsakankanin magariba da lisha a nan masjidin sabilu guda ga wanka tare na littafi al'adab al-mufrad na imam abi abdullah muhammad bin ismail imam buhari wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 yanzu kuma yau muna yau ladi nawa ga muharram 20 ga uku ga watan muharram shekara ta 1444 kenan yau rabonmu da imamu buhari sai ka da rasuwar shi sai ka yi kenan shekara 256 da hudu shekara 1444 nawa kenan ke na yau rabonmu da mai wannan littafin rasuwar shi imamu buhari muhammadu bin ismail wanda wannan adam na furat ɗaya ne daga cikin littafi wanda duniyar musulmi take karanta shi akan abin da ya shafi da dubbuka ga tarbiyya wanda imam buhari an sani shi ga littafin shi jami'u sahih sahih buhari wanda shine asahul kutubul hadis a wancan satin muna cikin man zara kauman babe na 160 man zara kauman fada ima inda ku wanda ya ziyarci mutane hamma ya ci abinci ko suka ba shi abinci mun karuwa ya ta anis bin sirin daga anis bin malik inda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ziyarci iyalan wani gida na daga mutanen madina ya ci abinci a gidan lokacin da zai wuta ya umarni har da kwai tabar mahaka aka yi ya mata ruwa saboda tana da kura tabar mai ya hau wannan tabar mai fa salla alaihi yayi sallah a bisan da yawa ɗan gidan addu'a muka ce abinda wannan ruwa take karantar da mu idan ka je ziyara gidan mutum ya ciyar da kai ko ka samu abinci aka ci a gidan ka kauta ka sha sanfa kauta haka nan sai ka wa ɗan gidan addu'a domin annabi sallallahu alaihi wasallama haka yi kenan idan ka ziyarci mutane har suka ciyar da kai suka baka abinci ka wuta kan kauta sai ka samu kawa ilan gidan addu'a addu'a kuma ba duk ka hudu da bakin kama Allah ƙara arziki Allah ba ku kaza Allah ba ku kaza wannan ita ce addu'a mun yi ƙare wannan kumimi na 348 na Abdulkarim Abu Umayya inda ya kai ziyara gurin Abi Aliya muka ce Abi Aliya ɗaya ne daga cikin manyan almajiran Abdullahi Abbas alaihi siyabu su inda abu ali yake cewa inna ma hazihi siyabu rukuban a shahidai sai ce in kanil musulmu na iza ta zawaru ta jammadu musulmi sun kasance idan za ziyarci inda su ziyarci junansu suna yin kawa suna ado kenan wannan ruwa tana karantar da mu idan zan mu ziyarci juna ko zan mu kawo wani ziyara kan mu je ga munan dai asha asa a gabara kenan mu kure a daka mu yi ado daidai gurgudan samun mu'amman dai ba ka ɗora kanka ba abin da baka wanda kake da sai ka wanke shi shine tajammudu din mun karanta wannan ta ƙasa ruwaya ta 348 ya karanta ta daga nan muka tsaya ruwaye da yake cewa akharajat ilayya asma'u jufatun min dayalisati alaiha libnatu shibrin min dibajin wa inna farjaiha makafufa bihi فقالت هذه جبة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبسها لوفود ويوم الجمعة ita wannan ruwa baitin ta zo a nan adam fred kuma ta wuto a sayi muslim muslim ma ya hudo ta inda shi abdullahi ta da dama muna zance akan ziyara ne muna zance akan ziyara akan ziyara kuma maudu'i guda biyu ne yayi zance akan shi na inda kuka cewa idan ka je ziyara gidan kai wanda aka je wa ziyara in kana da hali ka ba mutum abin ci in aka ci abinci kuma can mun yi ai kakka dora wa la tukurin saddiqa ka bi ma ya shukku alai min shi tambaya kakka girmama abokinka da abin da yake karfi yanda shi bai iya rama ba kenan aka ce in mutum ji ma ziyara ka dan bashi wani abu a'a ba abin da yake karfin ka ba zaka dora kanka irin wanda elmaka burji da sauransu wannan irin su ake ne kanka je ka dora wa kanka abin da ya yi karfin ka kawai mutum ya zuma ziyara a rika sarki mai dan dace da kaki da sauransu wanda yare gidan ma ba su ci ba yana huta ya yi tsura yara su su yi wasu su ba wannan ba ko kuma yana ci yara suna lekawa suna jira ya huta su su yi wasu su wani ba kenan in kai bako ba a so ka dora wa bako abin da ba za ka iya ba ko kuma abin da za ka sa shi da ka je gurin shi ya ka dora mai yauni sai ya ci ba shi ai mun ka inda sahabbai suke cewa nuhina an na takallabu lidaibi annabi ya hane mu mu dora wa kanmu abinda ba za mu iya ba in mun yi bako kenan bako in kai tsaka tsakiya ake in a gidan abinda ake ci ko da za a ƙara mai ta yaƙi kenan ka wuce ne gona da yi kai ana ta wuta ana so ka ji a ci bashi kan yi ta ba kowa ɗore ne bashi kenan nuhina an na takallabu lidaibi kenan abinda zai gane nan ruwa da makaranta kai da aka zo gurinka aka ce inda hali ka ciyar da shi wanda ya zo amma dai ciyarwa da zaka yi gwargwadon karkinka don saboda ka abin ya koma biki kuma aka ce kenan in zaka zo kuma ka bakunci mutum ko kai mai ziyara aka ce ka sa kaya masu kyau saboda in kana musulmi ne za ka zawaru ta jammul to shi ya nuna ma nan kuma hatta annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran sahabbai su umar su abubakar da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallama yana da alkyabba alkyabba ta tsaya lisa alkyabba ta kirki wadda wani alkyabba idan baki wufutu suka zo mai ije ke sawa da kuma ranar juma'a don a nuna ma sunna ne idan zaka tarbi baki ko kai baki ka yi shiga ta kirki kaka wuta musu asha asa a gabara kenan shi ne wannan ruwa ta ce na abdullahi maula asma'u abdullahi ya ba da labarin barnan bawa na asma'u wace asma'u wace asma'u asma'u bin ti abubakar asma'u ya abubakar siddiq ya ne lakaban da lakaban asma'u zatin zatin da dakai na kira ko kowa lakaban da ne ba zatin da dakai lakaban da ne ina ahal hadis al-muhim asma waye danta abdullahi abdullahi waye mijinta waye mijinta zubairu binu awwam waye danta abdullahi binu zubair wanda shine awwal mauludin wulida fil islam ba'd fil madina ba'd al-hijra lokacin da musulmi yan makka suka yi hijira shi abdullahi bin zubair shine farkon yaro wanda aka fara aihuwa a garin madina bayan yan makka sun zo sun hijira asma ita ta fara aiho da abdullahi bin zubair wanda abdullahi bin zubair shi ma an mai mubaya'a da khilafa lokacin ai da shi da abdul malik bayan da marwan bin hakam da wa suka yi a kai shakku da wa suka yi gurmin abdullahi bin umar zubair ai hajjaj bin yusuf sakafi lokacin da shi abdullahi bin zubair da dan uwan shi yana mus'ab bin zubair yana iraq kana waliyan fi iraq ko kuma shi yana makka kenan abdul malik ba walid ne ba ba marwan ba da abdul malik bin marwan ne suka yi ko kwarmaya abdul malik sai amshi daular ta hijaz da kuma ta iraq duka sai ga mota ta kasance tana karkashin umawiya to mu ce wannan da ke na albim ne asma'u binta abubakar ta rayu a cikin sahabiyar mata ta jima ga ana cewa ta yi shekara wajen 100 kan tarsu aisha ta riga ya tarsuwa tunda ita asma'u ta rasu shekara tana da 73 ta hijira hijira tana da 73 asma'u ta rasu aisha ko a wani kauli a ce 57 ko 58 ta rasu kenan ita asma'u ta rigayi aisha radiyallahu anha aisha ta rigayi asma'u rasuwa kuma a ita ƴar'uwarta ce li'abbin ƴar'uwarta ce li'abbin ubansu ɗaya bakar siddiq uwa ba ɗaya ba da ita da aisha tsakankaninsu ya kai shekara goma sha wani abu ne tsakankaninsu kenan ita asma'u ta yi aisha da wajen shekara goma sha wani abu kenan ita ce babba da aisha kuma wajen mutuwa ma kita kenan ita asma'u sai can zamanin su walid suna halifa ta rasu maimakon aisha ku ta rasu shekara ta 57 a wani kauri 58 aka binne ta a tsakiya to ita wannan asma'u shine shi abdullahi maula asma'u yake cewa a harajat ilayya asma'u shubbatu asma'u ta hudo mini wata aljubba ta wani nauce alkyabba asma'u ta hudo ta alkyabba min dayalisa kamar min dayalisa kamar marakin da ce kamar yadda ake riga ilmaro kamar wanda ake kamar ilin riga bai kabrici ta abdiga wadda inda ake ne dayalisa sai ce alaiha libinatun shibirin nan siffar da rigar ne take rigar da asma'u ta hudu sai ce alaiha libinatun shibirin mina dibashi libina wannan ina mai riga nan riga irin wannan da ake ado zubi ya sunanta da hausa riga da ake zubi wannan ba alkebba ba zubin nan da ake na hannu kwafta kwafta kama abin da ake wa kwafta kin nan to shi ne libina kenan ita rigar ce aswa take rigar da aka hudu ta annabi ita ce ake sifata kenan alkebba ce tana da libina kin kenan wannan dagi din nan adan nan nan kama ga nan riga ba wata haka dake kamar na kwafta irin wannan kenan tana da libina amma da ita ai ana yin wannan abin a gehen aljihu wata kuma riga ba a mata aljihu sai a yi sha'ana kenan libina ruku a nan da take bisa rigai shibirin minal dibash na daga zaren alharir aka yi abu wa inna farjaiha farjaiha kenan a tirafi harigai ai alkyabba haka ke ta kenan fa inna farjaiha kenan gehenta guda biyu bangaren nata guda biyu hakan nuna makafufa da bihi an nannade shi da kulu na alharir kenan da rigar ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita asma'u ta sun aka siffanta ga riga alkefa ce ko tana da zubi libina ana kuma gehenta farjeha kenan gehenta guda biyu a rajiha makufufan kenan an nan nade kamar an yi zubin an yi zubin da makufufan biyu daga dibakin aka yi ta rigar da aka hudu rigar faqalat sai ta ce hazihi jubbatin rasul wannan alkebba ce tawa ta annabi sallallahu alaihi wasallama kana yalbasu ha amma da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sa ta liwu hudin in baki sun zo wa yau mu juma'a kuma da ranar juma'a kenan me ke doka da shi anan kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yakan aije rigan nan saboda ai shi zama annabi sallallahu alaihi wasallama ai baki suna zawwa wakilan sarakai na gari ruwa na duniya da suna zakura ne kenan annabi in zai baki ke sanya wannan rigai da kuma ranar juma'a yana wanda su ke doka wannan ma za su tabar bin hadis kenan ana sa kaya masu kyau ranar juma'a ko kuma mutum zai baki amma dai ba a huce gona da iri ba ga wani kauri suke cewa shi umar bin haɗa yana da kayan amma dai ta da kai ke suma amma dai in baki ya zo a ce halifa a sa ya sa gahe shi umar bin adam zawai sai an ce halifa a sa yake sama kinan ta da kai yake da su ba saboda su ba san duniya ba suke ai da halifofin na yake da lokacin su ma'awiyar bin abu sufyan ne suka zo lokacin ne aka mai da mulki ya zama mulki amma dai tun da annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa kulfa'u rashidin mulki ne na ba alfurma ba mulki ne irin namu ne mai gari kawai yana kwanci haka da talaka da so sarauta ta zama sarauta daga ma'awiyar bin abu sufyan musulmi suka fara wannan wanda in ka zo gidan sarki ka san ka zo gidan sarki an sha alkyabba an yi mai an sa dogo ka za ta iri wani abuwa daga ma'awai bin abu sufiyar musulmi suka fara wannan to sai ruwa ta gaba wannan kakar ta ta to bismillah kenan wannan mishi wancan satin daga yanzu na 349 wanda zan mutashi ne yau sai ya ci
قال حدثنا المكي قال حدثنا حنظلة عن سالم بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن عمر قال وجد عمر حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتري هذه ال- هذه والبسها عند عند الجمعة أو حين تقد- تقدم عليك الوفود فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة وأوتي وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بح- بحلل فأرسل إلى عمر بحلة وإلى أسامة بحلة وإلى علي بحلة فقال عمر يا رسول الله أرسلت بها إلي لقد سمعتك تقول فيها ما قلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تقضي بها حاجتك wannan ruwa a can bayan mun yi ta so nawa muka yi ta kuma a wani babi so nawa so uku ko so hudu ko so nawa wani hadisi mun kashi a baya so nawa so so biyu a kashi a wani babi ba ba ya an bude ba wani babi mu'amala so biyu dai wannan zabuwa kenan wannan ruwa ya zabuwa ta uku ce dai na hadiya da mushriko idayil hadiya li mushriki akash inda kana ba dan uwanka ko da ba musulmi ne ba kuna iya yin kado ko wani kyauta ko da ba musulmi ne ba idan mutum dan uwanka yana jini baka kaurace mai wani kyauta da wani zumunci da ana iya bada a nan mun kashi wannan ya kawo na hadisi ko bai tuna ma almuhim da wannan in ka ja baya zai ga zawa ta uku ce shi wannan ruwa zawa ta nawa ta uku ce akashi hadisi ne muttafiqun alayhi ya wazo a can jami'u sahih buhari da muslim da sun hudo shi kenan tunda mun yi shi tan ba zan fasata sai mu ci mun yi bayani shi tan baya yace anna can ya zo ai umar bin hattab ne an kare sallah sai ya zo kofai masallaci sai ga riguna ana saidawa riguna kuma an yi su da alhari da wani abubuwa sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ga riga ka saya dan ka rika sa ta in kai baki da ranar juma'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai ba kowa yake sanya wannan riga ba sai wanda bai da rabo a ranar lahira to ana nan kuma sai wata ran sai wani sarki sai ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan rigai komple komple haka a tunda din kamar gari sai kika ce misali sai aiko mai da dama da aka aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadiya wannan riguna sai ya aika Usama bin Zaid guda ya aika Ali guda ya aika Umar guda alhali kuma shi umar bin haɗabi yana tare da waccan magana da annabi ya ce ba kowa yake sa wannan riga ba sai sai wanda bai da rabo a lahira to da umar a kame wannan riga sai tattaki sai je gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yace annabi sallallahu alaihi wasallama ka aiko mu wannan riga alhali kuma a can baya wa kan kila fiha ma qulta ka faɗa abin da kauli akan wannan riga ka ce ba kowa yake sanya ta ba sai wanda bai da rabo a lahira sai annabi ya ce mai a'a ai na aika ma ita ne dan ka biya bukatarka ko kuma ka saida ta a wancan ai muka ce sai umar sai ya aika wa dan uwan shi a makka wanda ba musulmi ba tunda duka riga an yi ta da alhariri shi kuma alhariri musulmi bai wa musulmi bai sa shi kenan umar sai ya amshe ta ai ba hana baka ka yi amfani da kudin ko kuma ka ba wani kenan umar sai me da rigai sai ya aika wa dan uwan shi a garin makka a can baya kenan shine sa ke maido shi na fasara sai ce sami'tu abdullahi bin umar na ji abdullahi dan umar yana cewa kale ce waje da umar kullatun umar ya samu aka ce kulla kamar a tun da tun kamar yadda komple ne komplen kayan sawa kamar alke irin wannan amma komple ne sun sha zubi kenan aka ce kulla in kenan wanda ya gama komplen gaba daya in gari ce kuma ce da gari da ilciki da wannan gaba daya kenan umar ya samu kulla istabarka na alhariri fa ata biha nabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kawo da ya ga ana sai da fa'ata biha nabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kata gurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ishtari hazihi ka sai wannan kaya walbasaha inda juma'a don ka sa su ranar juma'a au hina taqaddumu alayka rufu ko kuma lokacin da baki za su gabato zawwa gare ka kenan ka sai wannan kayan ka sa su ranar ko kuma ka sa su lokacin da baki za su zo to kenan da kake gane a wannan magana kenan zai gane ranar juma'a da in ka yi baki annabi yana sa kuma sahabai suna in za su yi baki ko kuma za ranar juma'a ana so ka kure a daka kenan dan shi umar ya san ranar juma'a da yin bakin ana sa wannan ne don wannan ya kawo annabi ya ce ya saya faƙala alaihi salatu wassalam sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna ma yalbasu ha man la khalaqa lahu fil akhirah ba kowa ke sa wannan ba sai man la khalaqa lahu man la khalaqa lahu ai man la hazza lahu wanda bai yi da rubu a cikin gidan lahira ke sa wannan kayan me yasa dan kayan na na alharin ne kenan da ba na alharin ne ba ya iya ya isa kenan dai a shahida zan gane dan ana sawa ranar juma'a da baki ne umar yayi wannan magana kuma anan me yasa ya faɗo wannan magana dan saboda kayan na alhariri ne shi kuma alhariri namiji musulmi an hana isa sai ce wa utiyar rasul sallallahu alaihi wasallam bi kulalin ana nan ana nan sai aka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama da komple komple kaya irin wannan kin kamar a kame riga da wando riga da wando kullun kenan da yawa haka yana aka ce bi kulalin kenan daga uku zuwa abin da ya sama da aka kame da dama fa arsala ila umar bi kullatin sai ya aikawa umar daya a cikin abin haka sai ya aika umar daya wa ila usama bi kullatin kuma ya aika usama bin zaidi daya wa ila aliyu bi kullatin kuma ya aika aliyu bin abi dalibi daya to umar fa qala umar umar lokacin da aka kame tashi fa qala umar sai umar yace ya rasulullahi ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan umar sai tattake ya gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya manzan Allah arsalta biha ka aiko mini wannan ilayya zuwa gare ni laqad sami'tu ituka aina shi ka can ta kulu fiha ma qulta kana faɗi a cikin ta abinda ka faɗi menene annabi ya ce ba kuwa ba yake sa wannan sai lamalla wanda bai da rabu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na aiko ma ne tabi'uha dan ka saida in ka saida ai ba sai kai amfani da kuɗin ba hana wannan ba au ta kadibiya hajatika ko kuma ka biya wata buƙatar ka da ita shi daga waccan ruwaye sai umar sai ya aika wa dan uwan shi a ina a makka kenan wannan ruwa mutum karantar da mu ma za su tafa abin da ake fa'idan kuwa in haram ne kamar yanzu zinari ya ba a zo namiji bai to amma da ai yayi yawa ya kasuwanci ya bada kuma asalin magana kenan zai gane dan rai juma'a da bakin ana so ka sa dan wannan shi umar din yace ai me yasa annabi yace dan kayan ba cancanta ba a sa dan wannan yake ba kowa yake sa wannan kayan ba to daga nan wannan me shi tambaya hasso na uku ne sake koma bayan mun ji akan shi ba sai je ba sabon babi hallo babi na 100 da 61 sai ce faralu ziyara faralan ziyara farala ta ziyara ziyara dama ai muna abin da shaidi ziyara ne visit tsakanin dan uwa da dan uwa musulmi da musulmi mu rika ziyartar juna duk a wannan ne sai cewa faralin ziyara zai bayani akan abin da yazo akan faralin ziyara sai ce
قال حدثنا سليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زار رجل أخا له في الله تعالى في قرية أخرى فأرسل الله عز وجل له ملكا على مد مدرجته فقال أين تريد قال أخا لي في هذه القرية فقال هل له عليك من نعمة تربها قال لا إني أحبه في الله فقال فإني رسول الله إليك إن الله عز وجل أحبك كما أحببته
to ita wannan ruwa ita ma a farajahu muslim baitin ta zo nan adabin furat muslim ya hudo ta kenan ruwaya ce sahihiya yace hadathana Suleiman bin Harbin wa Musa bin Isma'il qala su biyu hadathana Hammad bin Salamata an Sabitu an Abi Rafi'in an Abi Hurairata Abdurrahman bin Sahar al-Asahi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم yace wannan annabi ne ba mu labari ya ba sahabbai labari na wani abubuwa da ya wakana na daga al'ummomi waɗanda suka wuce me ya wakana wani mutum ne ya tashi tattaki ya bigi sayyida ta ya ziyarta wani dan uwan shi wani gari amma yanzu daga nan ka tashi ai yanzu alhamdulillah ma da kai abun hawa da sauransu a ce babu abun hawa ka buga motan ka ko mota ka je ka wani ziyara murya ce magareci ina ne to shi wannan ba Allah ya tattaki a kafa ya je zai kawo wani dan uwan shi ziyara da zai je kawo wani dan uwan nashi ziyara sai Allah sai aiko mala'ika mala'ika sai siffan mutum sai zamna akan hanya kama hanya da zai wuce sai mala'ika ya zamna to kai kuma ka zo wucewa hanya ta kaka tsaka daji aika ga mutum ku gaisa ai wannan ko to ya zo shi mai zuwa ziyare sai isko mutum a zamne bai san ba mala'ika ne sai wannan mala'ika ya ce mai ina zaka sai ce a zan je wannan ƙauyen ne ziyarar wani ɗan uwana sai mala'ika ya ce mai wannan ziyarar da zaka je da kwai wani entere da zaka samu a gurin shi kamar da ko wata riba da zaka samu in kaje zai baka wani abu ne ko kuma wani kasuwanci ne ya gama ku ko kuma wani abu ne zaka samu dan wannan ne zaka je sai wannan namiji ce a'a zan je ne kawai dan Allah dan ina san shi dan Allah zan je ziyara ne da wannan mutum ya hudu wannan sai mala'ika ya ce mai ni to manzo ne ma'aiki ne da gurin ubangijinka ubangijinka ya ce in ce ma wannan san da kake mai dan Allah to shi ma Allah yana san ka kenan wannan abun an yi shi zamanin annabi sai annabi ya gaya mu don mu ga mahimmancin ziyara ta yan uwantaka kenan kenan me yake nuna mana duk wanda yake ziyartar mutum dan Allah ba dan entere ba kenan dan san da yake mai to kai ma kuma wannan Allah to wanda kuma aka ce Allah ya so shi ai kuma ai an kare an wuce gudu ko to shine sai ya ce fasara zara rajulun akhan lahu fi qaryatin muje zara rajulun akhan lahu fi qaryatin wani namiji ya ziyarci wani dan uwan shi a cikin wata alkarya wani namiji ya ziyarci wani dan uwan shi a cikin wata alkarya fa arsada Allahu lahu malakan fa arsada aqadahu sai Allah ya aishe wata sai Allah ya aishe mai wani mala'ika fa arsada kenan aqadahu kenan kamar kana ka ce arsada kamar a ajiye wani wanda yana sirbayan kai gami zaka yi kenan fa arsada lahu lahu malakan sai Allah ya ajiye mai wani mala'ika amma dai mala'ika a siffai namiji a siffa mutum ko ala madarajatihi a bisa hanyar shi madaraja anan at-tariq a bisa hanyar da zai bi hanyar ya murya ce zaka bi zaka je sai aka je dan can gaba wani bushe ne sai aka ajiye mutum ya tsaya nan misali kenan sai aka ajiye mai wani mala'ika alamar da jatihi a tarihi a fasa hanyar shi ya zo shi wannan wanda zai je ziyare faƙala sai wannan mutumin mala'ikan sai ya ce mai aina turidu ina ina za ina kake nihin tafiya aina turidu ina kake nihin tahiya ƙala sai wannan mutum ya ce ahali fi hazihi karya ina da wani dan uwa ne a wannan garin a wannan alƙarye wannan ƙauyen ina da wani dan uwa faƙala sai mala'ikan ya ce hallahu alaika mai ni'imatin tarikuwa kana da wani abu ne a gare shi ta wata ni'ima da zaka samu ribata kamar ziyara da zaka je da ko wani riba da zaka samu shi na hallahu alaika yana da a gare ka mai ni'imatin wata ni'ima tarikuwa da zaka samu ribata in ka je ziyara da ko wani entele ko kasuwanci ko wani abu da kai wannan kalala sai shi wannan mutumin mai zuwa ziyara sai ce a'a to sai ya ce inni uhibbuhu billahi zan je wannan ziyara ce kawai dan ina son shi dan Allah kawai da taka sayyida in tashi in je ziyara nan kawai dan in samu ladan zumunci ko kuma ladan dan uwantaka a musulunci shine inni uhibbuhu billahi kala sai wannan namijin mai mala'ika sai ya ce fa inni rasulillahi ilaika ni ma'aiki ne na ubangijinka zuwa gare ka rasulullah kenan ni ubangijinka ne Allah ne aiko ni zuwa gare ka annallaha ahabbaka kai ma Allah yana son ka kama ahabbtahu kamar yadda kake son wannan dan uwan naka ka tashi ka taka sayyida kai dogo tahiyar nan zaka je ka gaida shi kuma zaka gaida shi dan Allah to kai ma Allah yana son ka kenan a shahid annallaha ahabbaka kama ahabbtahu Allah yana son ka kamar yadda kake son shi to muke gane a wannan ruwa ba za su tafa kenan son mutum don Allah kai ma Allah zai so ka kuma taka ka taka a kafa ko a jaki ko a mota ko a bido ka je ziyara dan uwanka musulmi kai dan Allah ba dan in jere ba fa dan Allah ka je to wannan ziyara kai ma Allah zai so ka kai kuma aka ce Allah so ka ai muka ce an kuce gurin kenan kawai kama a ce kai dan aljanna ne tunda duk wani insha Allah ta'ala ko wanda aka ce Allah so ka ai abuce gurin kawai insha Allah ta'ala da kai dan aljanna za ce to kenan kuma ziyara in ta in uwantaka ce ta jini kaga kuma riba biyu ga ladan zumunci ga ladan ziyara in ma kuma ta almuslimin aku muslim ne ita ma dai haka kenan dai duk yanda zaka tashi ka ziyarci mutum duk inda yake ka je dan Allah ka je ka kaida shi ka taga kafa ko a inji ko a menene kamar ruwa da muka wuce wannan Salman Farisi tun daga Salman tun daga ina tun daga mada'in yazo har zuwa ne Salman Farisi tun daga mada'in yazo zuwa Shanko ruwaya abi ummu darda a kafa mashiyan a kafa ya zo kuma yace billahi shi ma dan Allah to kenan irin wannan da kenan duk ziyara da zaka yi ta dan Allah ba dan intere ba zai sa Allah kai ma ya soka sai ya ce babun 162 babu na 162 babun an rajul mutum namiji yuhibbu qauman yana son wa'ansu mutane mutum yana son wa'ansu mutane walam yalhaq bihim amma dai bai kai su ba gurin aiki bai gamu da su ba kuma aikin shi duk da zai ba zai iya yin aiki kamar nasu ba lam yalhaq bihim kamar yanzu na sahabbai ina suke sun wuce tabi'ai tabi'i tabi'i waliyai waliyai wanda suka wuce duk muka ji labarin su alfa ina suke to amma dai ai zaka samu muna ne muna son su to amma da aikinmu ya kai nasu rabin rabin kai ba ma kwamfani ko ba ma diba ko ba ma diba don zamanin sabai aita aka yanzu su zamanin sabai ta wanda ya bada tahi guda na gero tahi guda ya bada ya yi wanda yanzu za na zamanin maka zo ka bada dutsen uhudu zinariya tunda su suka sha wahala suka yi suka yi suka daga musulunci kenan ai zamani ba ɗaya ne ba hannu kuma da waɗanda suka zo da waɗanda suka zo da waɗanda suka zo haka ne game yanzu wannan militari ga ra'ayi muna karanta sashi shekarar shi nawa da washin duniya kaka je ma sahabai ko tabi'ai zo ta wa'annan ma'in ba shekarar shi nawa ya mutu shekara dubu ya mutu shekara 256 yanzu kuma muna 1444 rabon da shi kenan 1188 to amma duk duniya ana karanta shi ko ana san shi imam buhari in kaga an tawa shi ko an zage shi inda kaza an zage wani ma'aiki zaka ji ko dan san da ake mai imam buhari ko to san da ake mai ai muna so ya a ce dan yasa dan ilimin shi ko da kuma musuluncin da ya watsa da ko ina kaje duniya ana ne ana karanta shi yanzu babu dan wani dan wani duk firkan nan da yake da ta musulunci buhari ai ko ina inda ba isha su kare musulunci buhari ko ko ai duk wannan firkai kowa na karanta da shi duk firkan da kaje gaba daya wani adam furen babu dan wani dan wani kowa na karanta haka su buhari da sayi buhari na shi kenan kaga duk wannan abubuwan da ya ai mai mutane suna ne suna san shi hallo sahabbai ma ka gudda wai su wannan in ga sahabbai kuma tunda muke yin tarihin su wani yayi kaza wani ya bada kai shi saboda manzon Allah wani yayi kaza wani an kashe shi ka ji to sai Hamza an soke shi an barka shi ai me ai kira ne kana san shi eh kamar annabi sallallahu alaihi wasallama ai duk duniya ne da aka bincika duk duniya babu wanda yake da masoya hatta kafin da suka yi bincike babu wanda yake da masoya kama ba kama maza Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa yanzu a duk duniya babu wanda zaka fito ka gaya mai magana baka za a samu miliyoyi kan mutane su ba da jinin su saboda shi babu babu duk duniya wanda zaka zo ka gaya mai magana kuma a sami miliyoyi kan al'umma na duniya su ba da jininsu saboda shi babu kama ala sallallahu alaihi wasallam to haka ma kuma sahabbai sahabban shi da suka zo tun da yanzu duk wanda ya yanzu a kama sunan abubakar gaba da gaba ko a kama sunan wani a gaya magana an zaka yi magana kenan kaga so ne kake mina na Allah da annabi to shine wannan arrajulun mutum yuhibbu qauman yana san wa'ansu mutane amma dai bai riski ba ko kuma bai yi aiki irin aikinsa ba shi ne zai ma bayani sai ci
حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن حميد بن حلال عن عبد الله بن الس- بن الصامت عن أبي ذر قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت قلت إني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت يا أبا ذر to wannan riwaya ita ma a harjahu ahmad wa sahu albani riwaya ce sahihiya tana cikin sayyid al-adab al kuma riwaya ce wadda ta zo a abi dauda ma cikin ta sai ce hadathana abdullah bin masalama ta qala hadathana sulaiman bin mugira an humayd bin hilal an abdullah bin samit yace an abi zarri abi zarri abi zarri sunan shi jundab bin junada kultu abin zai ya ce kultu na ce ya rasulullahi ya ya ma'aikin Allah kenan na abazar gifari ne yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace kultu ya rasulullahi inji abu zari nace ya manzan Allah ar-rajulun mutun namiji ga nan yuhibbul qauma zai ji yana son wa'ansu mutane waliyan Allah sahabi wancan yana son wa'ansu mutane wala yastati an yalhaqa bi amalihim amma dai baya iyawa yayi irin aikinsu kana son su ko baka iya kai irin aikinsu ƙala sai annabi ya ce an ta ya abazarri kai ya abazarri ma a man ahabauta kana tare da wanda kake saurara tashin kyama kenan ƙultu sai abazarri ya ce in ni uhibbullah ni ina son Allah wa rasulahu kuma ina son manzan Allah ƙala sai annabi ya ce mai an ta ma a man ahabauta ya abazarri kai kana tare da wanda kake so ranar tashin kyama ya abazarri kenan an tama a man ahabbata kai kana tare da wanda kake so kenan wanda yake so aina a ranar tashin kiyama kenan fasar wannan da ya ce ma ya rasulullah a rajulu yuhibbul qawma wala tadiu an yalhaqa fi amalihim in ka kuma ruwaya da yazo a abi dauda sai fasarta ta ta hizawa ya ta fasarta daidai inda ruwaya ta zo a abi dauda yace ya rasul abi dauda sai yace ya rasulullah a rajulu yuhibbul qawma wala yastati an ya'mala ka amalihi aidan taima wala yastati an yalhaqa bi amalihi can kuwa abi dauda sai yace wala yastati an ya'mala ka amalihim kaga daro daro kenan kana son mutane amma dai baka iya aiki irin aikin su la yastati baya iya aiki la yastati an ya'mala baya iya yin aiki ka amalihim irin aikin su kala sai annabi alin da yace wata ruwa sai ce anta ya abazari ma aman ahabauta kai abazari kana tare da wanda kake so to kwana nan abazari aka ce sai har ya maimaita magana annabi ma sake maimaita mai yana ce mai ya abazari kana tare da wanda kake so kenan me muke gane wannan ruwa me muke gane ya rasulullahi ya fasara ya rasulullahi ya arrajulu yuhibbul qauma mutum ne yake son mutane wala tadiu an yalhaqa bi amalihi amma dai baya iyawa yayi aiki irin nasu kenan la la tadiu an yalhaqa bi amalihim ai la yastadiu an ya'malu ka amalihim baya iya aiki irin nasu kala annabi yace mai anta ya abazar ma aman ahabauta kai abazar kana tare da wanda kake so yace ni to ina son Allah da manzon shi aka ce kai kana tare da wanda yake so kenan me yake karantar da monar waye duk wanda kake so kana tare da su duk wanda yake so kiyama tare da ku tashi kenan san amma da sharadin sai suka ce so na ne so na Allah da annabi ba na intiri ba a kalkashin wannan ne malamai suke shan kunne yanzu sai duniya tunda ai mun zaga da kai da dama wanda ba musulmi ba ai duk muna son su eh a duka kai ma ka binciko ka faɗi sai ga da wani wani ba su makara sai shi duniya yanzu a haka in ka binciko yanzu ga duka ai muna da wa'ansu wanda ba musulmi ne ba kuma muna son su kenan shi kuma ha nan ya ce ma almar'u ma'a man ahabu kuma wata ruwa yana cewa ayyuhu shirul insanu ayyuhu asu kullu abdu amam alama ma da alai ana tada kowane bawa a bisa abin da ya mutu a kai shi kenan in ka mutu kana son su kai kana san annabi ka ba da kanka ga annabi abubakar umar radiyallahu anhu su kake so su hamsu suwa ne ne kenan zaka tashi da suwa to in kuma ka tashiwa kawai sun michael jackson kake so da sirri da sirri allah kiyaye ko ya musulunta eh ko ya musulunta eh to misali in ka tashi a yanzu ka tashi duk wani gagarumin mawaki mawaki ma ba musulmi ba na can su ne kawai kake so tun da yanzu ba addu'a duniya ba sai addu'a tun da ka ɗauko ɗiyan mu wanda suka samu waka ba san sa bai baka a mafi yawa a ɗiyan malama yadda suka san yadda suka san mawaka ba san ba sunan sahabai haka nan kuma yadda suka san malaman zamani yadda suka san mawakan zamani ba su san ba malaman zamani yanzu wakin zamani iya zo bona titin duk yaro dan malamin masu yazo ya gishe na bani to malamin zamani ba a sai hankali yanzu da kono wanda yake tashi mawakin zamani ka kashe wuce titin duk yaro ungoyi da dan talaka da dan mada da dan mai kudi kowa sai ya mishe na wani wani daga na gan shi ko to dauko malamin zamani wanda yake tashi ai ya wuce wasan shi ba ba ka ba suna misali ya yake to wasu kaga duniya da muke cikin sai a hankali in kai aikan haka ne har kuma ko musulmin da haka ne kamar kowa zaka ga kawai sai illa ma sai marabuka ana karanta dai ana son su mun san dai annabi dai babu kamar shi kowa yana son shi zai to amma dai mun kasa kasa in kai zaka muna muna fifita siye muna san waɗanda ba musulmin ba kuma abin da kaɗan kaɗan gazowar fikiri ne yana yana ratsa mu shi kuma a can cikin surfin nisa imam ya ce bani da ilaha wa rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim min nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa hasuna ulaika rafiqa kenan kaga wanda ya bi Allah wanda ya bi Allah da manzansa kenan suna tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima na daga annabawa da siddiqai da shahidai da salihai da waliyai sai aka ce yayi kyawu wannan abuta kenan a ranar tashin kiyama almar'u ma aman ahabba ilaihi kuma ya ba'asu kullu abdin alama mata alaihi kowane bawa ana tare shi absa abinda ya mutu a kai shi kenan mai darasi muke doka nan kenan mai kokari mai soyayya ta ta me ta mutanen kirki mu buge zuciyar mu sai a hankali fa abin a sai a hankali kowa ka bincika sai a hankali ko mu yi kokari ne mu buge zuciyar mu mu yi soyayya ta su sahabban nan da suka annabi dai ba a zance shi kowa wannan ba wani jidali sahabban nan dai zama muna son su tabi'ai da suka zo su imam maliki su imam wani su imam wani su waliyan Allah wani ya wuce wani ya wuce zo a zuciyar mu muna ne muna son su kenan wannan san namu kenan shine hadisi yace almar'u ma aman ahabba ilayhi anta ma aman ahabbta ya abazari kai abazari kana tare da wanda kake so kenan ranar tashin kiyama ga layi wanda yake so za ta da kutare in kuma can bangare ne to Allah kiyaye sai ya ce
قال حدثنا مسلم حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس أن رجلا سأل, رس... سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله متى الساعة فقال وما أعددت لها قال ما أعددت لها من كبير إلا أني أحب الله ورسوله فقال المرء مع من أحبه قال أنس فلما رأيت رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام أشد مما فرحوا يومئذ to kaga nan shi ma irin wancan ne shi ma wannan hadisi ne buhari da muslim sun hudo shi kuma hadisi ne wanda sahabbai da dama sun rawaito shi kuma bakin sahihain ya zo a littafai da dama ashabu sunan da sun hudo shi yace hadathana muslim bin ibrahim qala hadathana hisham hisham bin abdullah ad-dastawai qala hadathana attada an anis anna rajulan anis wa anis anis bin malik yace anna rajulan a wannan ruwayi wani namiji sa'ala annabi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai wannan namiji yace ya nabiyillahi ya ma'aikin Allah mata sa'a yaushe ne lokaci lokaci ba na tashi daga karatu ba lokaci na yama kenan shi duda da ta kare mata sa'a yaushe ne sa a zo ta kare za a zo faɗan ɗaya an kare faƙala sai annabi cewa wannan mutumin mai tambaye wa ma a adatta laha mai kai tanadi don ita ka ce yaushe ne kiyama ko sai a ce yaushe ne kai mai kai tanadi kamar yanzu ka ce yaushe ne za a yi examen na kaza yaushe za a yi bakto mai kai tanadi don shiga sar ko kenan shi da annabi ce wa ma a adatta laha mai kai tanadi don ita kiyama kala sai wannan namiji ya ce ma a adattu bin kabirin ban yi ba tanadin abu mai girma eh da ita aljanna da man dan rahama Allah ya shiga ba da ake ko to shine shi ma ce ma a adatta laha mi kai tanadi sai ce ma a adattu min kabir ban yi ba tanadi abu mai girma sai ce illa sai dai inni uhibbullaha wa rasuluhu ni dai ina san Allah ina san manzon Allah shi namiji da ce bai tanadi ba amma dai yana san Allah ina san manzo Allah faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai almar'u ma amal ahabba ai mutum yana tare da wanda yake so almar'u ma mutum yana tare da wanda yake so qala anas sai anas mai bada ruwaya yace fa ma ra'aytul muslimuna farihu ban taba ganin musulmi sun yi farin ciki sahabai na lokacin da aka wada wannan magana yace ban taba ganin musulmi sun yi farin ciki ba adal islami bayan farin cikin su na shiga musulunci a shaddu farin ciki mai tsanani mai ma farihu yoma izin daga farin cikin da suka yi a wannan ranar me yasa dan an ce musu mutum yana tare da to he suka yi farin ciki da wanda farin cikin ba su taba bai kenan kamar sun samu daman sun samu wani garantin kenan siga aljanna kenan tun da su ai sun san garanti su ma san annabi ne insha Allah sun san wani daman ne gare su kawai sun samu shiga aljanna tun da su sun san san annabi ne fiye da kowa a kansu kuma ga annabi ya ce almar'u ma aman ahabba mutum yana tare da wanda yake so kenan dalilin wannan ne an sai ce sahabbai mara fa mara aitu ban taɓa ganin musulmi ba fari sun yi mi farin ciki ba'adal islami bayan farin ciki da suka yi na shiga musuluncinsu a shaddu farin ciki mai tsanani mai ma fari huyo mai izin da farin ciki da suka yi a wannan ranar da annabi ya ce almar'u ma aman ahabba musulmi yana tare da mutum yana tare da kuma wannan ruwaya ba nan ka ya ka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwaya ce ta zo guri da dama inda ake zuwa a kewa annabi sallallahu alaihi wasallam da kai wata annabi sallallahu alaihi wasallam yana kudu ba ga ruwaya ta zo a daru kudini annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba tsaka hudu ba sai Allah ka wani mutumin karkara bai ci mutumin karkara kuma tsoho ne kaga didi ke mutumin mutumin karkara ne ko bai ci wannan ba tsoho ne kawai da ya kwado masallaci kuma annabi yana ne yana tsaka hudu ba sai ce ya Muhammad matasa'a ya Muhammad ya ce ya Muhammad kawai bai ce ba ya nabi lahi mafarta ya muhammad matasa ya yaushe ne tashin kiyama kawai tambaye shi yaushe ne tashin kiyama ya hudi sai mutane suke ya yi shuru da ake zabbari kama ake mai daifin da su san kamar sun kudu ba ci ake yi shuru ake ake nuna mai yi shuru ya sake ya sake dai sai dai su nawa sai dai su uku yana cewa mata matasa yaushe ne kiyama yaushe ne kiyama tsoho sai da wadi su uku to kwana annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce bai wa ma a'adatta laha tsoho mai kai tanadi dan kiyama annabi ya gane wannan to ai yayi ne sai shiru amma dai sai tsoho yace la wallahi la wallazi ba a saka bil nabiyya ma a'adattu laha min kasirin min salatin wa siyamin illa inni uhibbullaha wa rasuluhu yace da rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya ban yi wa ba kiyama tanadi na sallah da yawa ko azumi da yawa ko wani abubuwa da yawa sai dai ina son Allah da manzan Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai wannan son da kake wa Allah da manzan Allah mutum yana tashi da wanda yake so mutum yana tashi da wanda yake so kenan tsoho an kare wannan magana ko ya zauna a kare sallah tsoho ne wata kuma an kare sallah a cikin masallaci sai shiga tsari a cikin masallaci sai yake hutsari a cikin masallacin kama a farfajiyar masallaci kama ai wani abu ana an wata can sai hutsari kuma a farfajiyar masallacin sai sahabai suka zo kuma suka duro mai kai kai za a ɗauke shago annabi ce ku bar shi a sa'a ne ko min ahli janna shi kuma a sa'in ta zo ga magana annabi tabbas ce a sa a sa in mun kamar muka ce watakila dan aljanna ne amma da annabi ya ce watakila to tabbas ne abu sai annabi ya ce dan aljanna ne wannan to kenan me zai gane kenan san mutanen kirki kana zama da su kenan dan wannan wannan tsawon annabi ya ce min me kai ta ni dan kiyama yace ban yi ba sallah da yawa ban yi ba azumi da yawa sai dai ina san wa ina san Allah da manzon Allah kuma ba a nan ba sai aka bada aya bu gani kenan a hutar shi lokacin da yake hutsar wa a zuwa tsoke shi ne kamar yadda yake kamar wancan wanda ya zo a rabi da ya zo fara bi masjid shi ma ya fara hutsar sabis su tsoke shi ya za a yi hutsari a farfajiyar masallaci annabi ya ce ku yi mi ku bar shi hutsari shekari an zuba ruwa dan aljanna kenan kaga fasare duk in ka so mutanen kirki yan aljanna kai ma za a tada kana tashi kiyama tare da su kenan kana san annabi kana san sahabbai kana san waliyai kana san salihai kana san shahidai kenan ran tashi kiyama almar'u ma aman ahabba in kuma fa aka samu akasi shi ma ta almar'u ma aman ahabba dan wannan sai mun kiyaye kin sai mun kiyaye kin waƙoƙin kafirai sosai saboda ka aje a yi a auna eh in an auna a ga soyayya taka ta ta zarce in aka auna a ga soyayya da kewa wanda ba musulmi ba ta hitawa to kai kuma an ce almar uma'a man ahabba musulmi mutum yana tare da wanda yake so za a tada mutum yi ba'atul abdu alama mata alaihi ana tada mutum a bisa abinda yake shi da wani malami da ya zo bayanin wani hadisi ya ce mutum sai shuwara sai ka ɗauki salularka ka leka ka gani da wake-wake da musulunci wani hiyawa yanayi don kanka ba ka kanka shi saulanka ya ce sai ka shi wara kaga da abin da yake cikin saulanka da wake-wake sunan wani sunan wani sunan wani mawaki da kuma malam wani malam wani tarihin wani abubakar tarihin umar tarihin waye wani yawa yayin daga nan ma ka san kai waye masoyinka to sai ya ce daga nan ba abin ko lokaci sai daga nan sai ya kare zancen ziyara tun daga can ya man tun daga can zancen ziyara ma yake ma tun daga babi na 159 shi yake ma babu ziyara sai ma zancen ziyara duka daga nan sai kare zancen ziyara ya kare sai shiga ma sabon babi me sabon babi zamantakewa na babba da yaro babba ya san yaro ya san darajar tsoho tsoho ya san darajar yaro yaro ya san darajar kurkura shi ma kowa girma kowa shi ne kama babi fadalul kabir fadala daraja ta ne babba don aka ce wannan babba ne babba kuma yana ɗaukar babba a shekaru ko babba a ilimi ko babba Allah ya bashi alƙur'ani kenan a san darajar shi kenan duniya ita ba ɗaya ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam ko jama'a suka zo gurin shi kun manya ne guda biyu yaro bai magana babba yake fara magana ko a zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ko uku kun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam mai hurhura shi yake fara magana ba yaro yake fara magana ba kenan shi musulunci addini ne wanda yake sa a girmama hurhura da kuma a girmama ilimi kenan kowa ya san matsayin shi babba ya san babba ne yaro ya san yaro ne yanzu kuma muka ɗauka ai duniya ta mu taya take abin yana ne yana ƙara lalacewa inda zaka sai yana ƙara lalacewa ma sai ka kalli titi ka gani yanzu a shekarun baya yanzu yara suna balo a nan kofar masallaci ko nan makaranta suna balo to sai aika tare wannan tije zo da buhu a hannun shi yaran da su da yaya suke da gudu mu da muna yara sai ake da gudu ka kama abin a sa mai tsoho har gida a kai mai aje mai kuma in an aje mai a huto da gudu ba shi ram ake ba da wani to yanzu a yanzu ko yana ba ko su bige shi da balan ko sun dauki kayan sun kai su yi tsaye a ba su dala biyar ko ko eh cikin biyu ne ko kuma in wani abu ne ma kan su kai kayan wani ya shirye yanzu ne tsakani amma dai da shekaru kowa yanzu in dai da shekaru da ba haka ne ba kenan duniya kullum tafiya ake yaro bai san darajar ba kuma ko bai san darajar yaro ba kuma shekarun baya lattijo a unguwa daya yana ikon wa yana iya ikon duka unguwa musamman in malami ne kamar malami a unguwa duka yan unguwa ikon sai yake sa su makaranta sa su lakoli yayi yayi ko da uban bayya malami sai kamo da ya sa shi lakoli uban bai da labari mu lokacin duk da aka samu lafo da yan unguwa duk ma samu lafo da yan unguwa amma duk duka yan unguwa duka ko yan makaranta duka ma liki samu lafo da samu makaranta wanda wa'ansu uwayensu ma ba su da labari sai da cewa na an kai shi to yanzu a to kaga yanzu duniya ce muke tsaya wadda illa ni illa man rahima rabbuka to haka za a je ana haka ana haka ana haka ana haka ha hada haka je ka je ka kabari wanda ya da yiko kiyama shi ta zo da wanda yanzu abin da yake tseratar da mu a zamani ne yanzu irin wannan abubuwan kamar duniya ta yanzu gaba da baya gabas yamma ko ina ne shi ne kawai yanzu abin da yake tseratar da bawa irin wannan soyayya da mutanen kirki da muka yi dan ko ina laifi ne kalli duniya gani ko ina laifi ne a wuni ko ina da gida da waje ko ina laifi ne kawai irin wannan abubuwan almaru ma man ahabba ilaihi da kuma kiyaye wasu abubuwa ilal hasanati zibir sayati shine kawai tsirtar da mu kenan lokacin mu ko hadisi ya shiga sanar ku قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن عن ابن قص- قصيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا na gaba ma haka ne قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان حدثنا بن أبي نجيح عن عبيد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا na gaba ma haka ne zaka shine ne قال حدثنا محمد بن سل- سلام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبي عن, عن ابن أبي نجيح سمع سمع عبيد الله بن عامر يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مثله shi ma na gaba haka ne laisa minna وعن عبادة وعن عبدة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا na gaba ma haka ne قال حدثنا محمد قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الوليد بن جميل عن القا- عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا to kaga dukkan wannan hadisan guda daya biyu uku hudu biyar dukkan ruwaya ce wanda ba yaro ya girmama babba yaro ya girmama babba babba kuma ya san shi ma ji tausayin yaro duka da sahabbai daban-daban na farko ruwaya wace ce kuma na farko wane ne abu huraira ko sahihi ne sahu ya cikin sai alu na na farko wannan na abu huraira ne abu huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace man lam yarham sagirana duk wanda bai yi tosayin yaron ba duk wanda bai yi tosayin karami ba wa ya ariful haqqil kabirana kuma bai san haƙƙin babba ba falaysa minna to bai cikin al'umma ta to ana ji kuka kara samu wannan wanda bai barin kowa unguwa ya ci mutuncin tsoho ya ba yara kashi ya wa yara kwace ya ci mutuncin tsoho ko ai kana samu wannan kenan kaga mallam yarhamsa girana wanda bai tausayin eh ya dankwar yaro kuma ya ci mutuncin sahi wanda bai tausayin yaron mu kuma bai san haƙƙin babba ba baya cikin mu kagina na gaba wani sahabi ne amr bin asi abdullahi dan amr dan asi shi kuma yace mallam yarham sayyidina duk wanda bai tausayin yaro wa ya alqul haqqul kabirina ko bai san haƙƙi ba na babba bai sai ba babba haƙƙi ba babban wucewa ma yi bai san ya tarbe shi bai girmama shi ya dauke yi kaza duk bai san wannan ba shi ma ka ce fa laysa minna annabi yace bai cikin mu to kai fa annabi yace bai baka cikin annabi ai kuma kai ma ka san ta bude ma eh a ce annabi ce baka cikin mu ko da zama ne muka yi nan ana wani abuwa sai wani ya zo a ce kai baka cikin mu to ka sa ai kenan baka cikin wanda suke nan na uku wane ne shi ma daga abdullahi dan amr bin asi misluhu na gaba shi ma daga wa daga ilece laisa minna baya cikin mu ya ma daro daro yake laisa minna baya annabi yace laisa minna baya wane mallam ya arfa haqqo kabirana duk wanda bai san haƙƙin kurkura ba bai san haƙƙin babba ba wayar hamsa girina kuma bai ya tosayin yara ƙanana duk wanda bai san haƙƙin babba ba ko baya tosayin yara ƙanana bai cikin mu na gaba ma haka daga wa abi umama yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace man lam yarham sagirana duk wanda bai tosayin yara waya jalla kabirana kuma yake bai girmama manya falaisa minna bai cikin mu bai tosayin yara ko bai girmama kurkura bai ba babba haƙƙin shi duka bai jikin mu kenan wannan ruwa gaba ɗaya ne magana kenan duk wanda bai san haƙƙi na tsoho ba haƙƙin hurhura wata ruwa ce wata ruwa ce ta yi hurhura nan tana da haƙƙi wata ruwa hurhura ta ce masu hurhura tana da haƙƙi kuma wata ruwa sahabai guda uku sun zo gurin annabi sai karau ya katsalan da ya magana annabi ya ce ishiru hurhura ce gaba kenan shi babba a ko'ina yana da haƙƙi a girmama shi shi ma kuma yaro a yi tausayin shi kenan sai mu tsaya daga nan da fata abinda muka karanta Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana Allah ba mu iko da yin karatun da zawwal Allah biya bukatun mu duniya da lahira kenan satan gaba zamu tashi ijlalul kabir girmama na gaba ijlalul girmama na gaba subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu